إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin na masjid da'wati wal irshad domin ci gaba da karatun littafi na bulugul maram da muka saba gabatarwa a kowace ranar juma'a muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu da faɗin daidai sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa idan ba a manta ba a yau za mu tashi babu al'adani babu al'adan bayan mun kare babu a aukatis salati bayan mun kare babu mai bayani akan lokutan sallah to a kai sai malam ya shiga bayanin kiran sallah yanan wannan zai nuna mana cewa wannan littafin yana tahi ne da tasarsulul mantiki ma'ana a jere ki kamar yadda lokaci ya yi ga abin da za a yi kaza za a yi kaza za a yi kenan in lokacin sallah ya yi za a yi arwalla za a kira sallah a kahin mu ci gaba akwai neman ƙarin bayani da wani ɗan uwaye yake cewa akwai ɗaya daga cikin abokaninsu da yake sai da taba in aka ce mishi sai da taba haramun ne sai ya ce a'a bai yarda ba da haramun ne ya ce ya kace meye dalilin kasa ya ce ai akwai annabi ibrahim salam lokacin ma'aifinsa yana sai da gumaka ya tilasta sa sai da gumaka ya ce to ka gani kenan idan da a ce haramun ne mutum ya sai da abin da yake haramun ai amfani da shi to da annabi ibrahim bai sai da gumaka ba an gane da kyau ko kenan shi ne dalilin sanami na sai da taba to wannan a ƙarin bayanin da za mu yi masa shine da farko dai wannan labarin da ake badawa baya da asali a ƙur'ani da hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imma an same sa ne an same sa ne daga cikin isra'iliyat kuma a cikin isra'iliyat imma waɗanda ba sa inganta a buga dalili da su domin kusan isra'iliyat sun kasu kusan kaso uku kaso na harku su ne wanda kai tsaye ba su da inganci kaso na biyu shine suna da inganci amma sai dai sun saba ma shari'ar mu ta musulunci kaso na uku shine suna da inganci kuma sun yi daidai da shari'ar mu ta musulunci an gane da kyau ko to yana ɗaya daga cikin isra'iliya cikin da ba sa da asali wannan labarin da ake badawa na cewa annabi ibrahim ya yi tallar gumaka ga babansa ya ce idan yana kamar da tarihin ya zo in yana tallar gumakan sai yana cewa ku zo ku saye abin da ba zai amfane ku ba duniya da lahira ya ce to shi ma haka yana tallar taba dama akan tabar an rubuta fime provoke cancer ko cancer da pumo ka meke da suna ka busa amma haka san da cewa za ka kamu da cuta ta mi da cuta ta huhu an gane da kyau ko ya ce to kenan tun da sun gayi da cewa idan mutum ya sha zai cutu kenan babu lahi da mutum ya sai da tun ga annabi ibrahim shi ma ya sai da gumaka yana mai da suna yana cewa ba tana cutar da mutane kenan a takaice dai wannan labarin bai inganta ba kuma kuma a ce ma labarin ya inganta akwai ka'ida a wajen malaman usul fiqh suke cewa shar'u man qablana shar'un lana ma lam yukhalif shari'atuna ma'ana dukkanin shari'a ta sauran annabawa da suka gabata to mu ma shari'an mu ce abinda aka ce su yi mu ma za mu yi sai dai idan ya kasance abun shari'ar tasu ta saba ma shari'an mu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan kada ku yi taimakekeniya a wajen sabon Allah da ketare iyaka shan taba sabon Allah ne akai tsaye kenan lokacin da ka sai dama mutum taba kenan ka taimaka masa a wajen sabon Allah madaukakin sarki wannan shine kenan kuma akwai ka'ida a wajen malaman fiqh hayin suke cewa suke cewa ma la yahillu tanawuluhu fa bai'uhu haramun dukkanin abin da baya halatta a tisa ko a shasa to sai yadda shi haramun ne an gane da kyau ko muna fatan Allah ya ganar da shi gaskiya sannan kuma ya kare mu daga son zuciya da kuma neman duniya ido ruhe ba abin da yake sa wannan in ba neman duniya ba ido ruhe yake halal yake haram Allah ya kare mu idan ba a manta ba za mu tashi babul azani mala yake babi mai bayani akan al'azan al'azan shine kiran sallah kiran sallah lugatan idan aka ce al'azan ana nuhin ma'ana al'ilam ma'ana kamar sanarwa shine al'azan shine malaman shari'a kuma suna cewa al'azanu huwa i'lamun bi dukhuli waqti salati bi alfazin makhsusa kiran sallah sanarwa ce na shigar lokacin sallah da wasu lafuzza keɓantattu shine lafuzzan da ake yi a wajen kiran sallah kenan wannan shine ma'anan al'azanu to mu zo menene hukuncin kiran sallah hukuncin kiran sallah akai tsaye mafi yawancin malamai sun ta akan cewa fardun kifaya ne idan aka ce fardun kifaya ana nuhi in aka samu wasu masallaci an yi to don wani masallacin ba a yi babu lahi ko da yake ko akwai malaman da suke ganin dole ne kowanne masallaci a yi kiran sallah za mu zo a hadisi na farko a cikin hadisan da malai ya kawo za mu ga hukumce hukumcen kiran sallah malai ce an abdullahi bin zaid an karɓo daga abdullahi dan zaid bin abdi rabbihi dan bawan ubangijinsa qala ya ce wannan suna ne abdu rabbihi bawan ubangijinsa tafa bi yayi yawo da ni ma'ana ya kekkewaya da ni wa ana na'imun alhali ina cikin bacci rajulun wani mutum fa qala sai yace taqulu kace Allahu akbar Allahu akbar fa zakara al-azan sai ya ambaci kiran sallah bitarbi'i takbiri da yin kabbara guda hudu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar shine takbiru tarbi'i takbir yin kabbara guda hudu bi ghairi tarji'in ba tare da tarji' ba me yake ce ma tarji' shine lokacin da ladan zai ce ashhadu an la ilaha illallah sai ya gai a surce sanan daga baya mi ya bayyana الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله سيتي gaba wannan kadan kin da aka shine tarji akwai riwaya ta zo da tarji shi yasa anan sai malam ya fadakarwa ya ce bai gaida tarji ba tare da wannan tarji ba ya ce wal iqamata ita kuma iqama furada ya karantar da ni ita in yi guda guda lafuzza na kiran sallah amma ita wajen iqama sai a yi su da guda guda illa qad qamati salatu sai dai qad qamati salat shi wannan sau biyu za a yi qala yace falamma asbahtu lokacin da na wayi sahiya ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na zo wajen manzon Allah fa qala sai yace innaha la ru'ya haqqin lalle wannan maholki ne na gaskiya alhadis ma'ana sai ya ambaci sauran hadisin hadisi ne mai tsawo zan zo in takaita muku shi yace akhrajahu ahmad ahmad ya fitar da shi wa abu dawud da abu dawud wa sahahahu tirmidhi al-imam tirmidhi ya ingantar da shi wa ibn khuzaima da ibn khuzaima wa zada ahmad fi akhirih ahmad ya kara a karshen sa qissata qawli bilal qissa ta fadin bilal fi adhan al-fajr a kiran sallah na asuba as-salatu khairun minan naumi ma'ana wannan shine karin da aka samu a riwaya tawa a riwaya ta Ahmad an gane da kyau ko kenan shi a cikin sa ya kara a lokacin sallar asuba sai karantar da ni in ce as-salatu khairun minan naumi wannan hadisin shine umda a wajen abin da ya shahi kiran sallah ɗaya daga cikin sahabbai ne da ake cewa Abdullahi bin Zaid Allah ya keɓance sa da wata karama ta musamman yana a cikin kwana kamin manzon Allah ya koyar da mutane kiran sallah yanda ya kamata yana a cikin kwana sai mahulkin ya zo sayan ƙaho a gane ko nakus ƙaho irin wanda ake busawa ko mu ce mabusara tunda su da ƙahon ne amma kama ana ɗaukar shi a matsayin mabusara ya zo sayan ƙaho sai wannan mutumin ya ce masa mi za ka yi da wannan ƙahon ya ce muna so ne idan lokacin sallah ya mu zan busa shi don saboda mutane su san lokacin sallah ya yi sai ya ce kana so in nuna maka abin da ya yi wannan alkhairi ya ce eh sai ya karantar da shi kiran sallah kamar yadda muka gani a nan an gane da ke ko shine da ya koya masa wannan kiran sallan bayan ya tashi da kwana ya zo ya gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya ce innaha la ru'ya haqqin ma'ana ita wannan maholki ne na gaskiya an gane da kyau ko manzon Allah ya tabbatar da wannan maholkin ga a wannan hadisin sai ya kara tabbatar mana da me yake da suna sunna takririya ko idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani yayi wani abu ya tabbatar da shi ya zaman tuto kawai manzon Allah ne yami ya yi umarni da ai da shi wannan kiran sallan ba manzo Allah ya gansa ba manzo Allah aka koya ma shi ba a asali amma da aka gaya wa manzo Allah sai ya tabbatar da shi sai manzo Allah ya ce masa ya je ya koya ma Bilal domin Bilal ya yi sababban murya an gane da kyau ko wannan kinan sai ya zamanto yana da hukmun raf'i ma'ana hukunci na cewa kawan manzo Allah ne yayi a kiran sallan ya koyar da kiran sallan malike cewa wal ibn khuzaima an karbo daga ibn khuzaima an anas radiyallahu anhu qala daga anas yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce mina sunna yana daga cikin sunna idza qala al mu'adhdhin fil fajr idan liman yace a lokacin sallar asuba hayya ala al falah hayya ala al falah qala sai yace as-salatu khairun min an-nawm salla tahi kwana alkhairi an gane da kyau ko kinan a ibnu kuzaima daga anas dan malik yake cewa anas ya ce yana daga cikin sunna idan ladan yana yana kiran sallah na asuba bayan ya ce hayya alal falah ya ce as-salatu khairun minan naumi an gane da kyau ko as-salatu khairun minan naumi wannan hadisin yana ɗaya daga cikin hadisan da malaman me yake da suna usul fiqh suke cewa ko kuma malaman hadisi suke cewa qaulu sahabi min as-sunnah lahu hukmun raf'i idan sahabi ya ce yana daga cikin sunna yin abu kaza ko cewa abu kaza to yana nuna kamar manzon Allah ne ya ce ai abun nan an gane da kyau ko kenan idan ya ce mina sunna yana nufin yana daga cikin sunnan wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan irin wannan shi ake ce ma al marfu'u hukman wannan shine kenan kenan akai tsaye abinda wannan hadisi ke karantar da mu sunna ne faɗin as-salatu khairun minan naumi a cikin a cikin a cikin kiran sallah to sai dai a wani kiran sallah ake yin sa na farko ko na biyu za mu gani a nan gaba kun ga anan karara me yake da suna wannan ya nuna mun da cewa a shi kiran sallah faɗin as-salatu khairun minan naumi menene sunna ce ba mi bane ba farilla bane ko balantana dan dan ladanin ku bai as-salatu khairun ku ce a bai kiran sallah ba sai an sake kiran sallah ga na ji labari wanda a masallaci na aka yi wannan ku yaron da ine taso shi ke muna kiran sallah to mu a masallacin mu yadda muka saba kiran sallah na farko ake cewa salatu khairu minan naumi to idan ya taso lokacin kiran sallah na farko ya wuce idan zai kiran sallah na biyu bai sa salatu khairu minan naumi to lokacin ina ina yawan balaguro ko na dawo aka ce mina ai an yi takaddama da da ladan ya yi kiran sallah an ce kiran sallah bai batun da bai sa a salatu khairun minan naumi ba gani kenan duka wannan jahilci ne ke sa wannan kai ta digima akan abin da baka da ilimi a kansa kana ganin kai kana da ilimi baka san ashe shi dalibin ba me yake maka kallo kasurgumin jahili ko to kun ga wannan shine malik ke cewa an abi mahzura an karbo daga abi mahzura radiyallahu anhu yarda Allah ta kara tabbata a gare sa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi allamahul azana ya koyar da shi kiran sallah fa zakara fihi tarji'a sai ya ambata a cikin sa tarji'i menene tarji'i fadin fadin ashhadu an la ilaha a asirce ko kamin a bayyana shi yawwa ina so ku rike kalmar ne da kyau kenan yace manzon Allah ya koyar da shi kiran sallah fa zakara fihi tarji'a sai ya ambata a cikin sa tarji'i أخرجه مسلم مسلم يهتدشي ولكن ذكرت ذكر التكبير في أوله مرتين سيدي شي ميكي دسونا إمام مسلم كين يا أنبت التكبير في أوله معنى يا أنبت كبر أفركم كيران سلم مرتين صوبيو مرمكن سوهدو sai shi aka yi masa kiran sallah kabbara sau nawa sau biyu fakat kawai wa rawahu al-khamsa marawita hadisin nan guda biyar sun rawaito sa fa zakaruhu murabbi'an su kuma sai suka rawaito sa da Allahu akbar guda hudu an gane da kyau ko yanda hadisin yake shine muslim ya rawaito akan cewa abi mahzura ɗaya ne daga cikin masu kiran sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na makka dalilin kuma manzo Allah ya koya masa kiran sallah shine lokacin da aka yi fathu makka bilal ya hau akan ka'aba ya kiran sallah to lokacin da ya kiran sallah shi kuma abu abi mahzura a lokacin yana cikin yan yara yan matasa sai suka sai ya jawo abokansa suna wasa ta koyon kiran sallah bari mu yi abin da wannan mutum ɗazu muka ji shi na yi a sama suna koyon yadda bilal yake kiran sallah manzo Allah shi kuma yana kusa yana jin su ko da ya ji su dama yana kallon su sai ya kirawo su sai ya lura da wanda shi yake daga sautin shine abi mahzura kin sai ce zo in koya maka kiran sallah kun ga sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ga yaro ga abin da ya dace da shi sai ami sai a kirawo sa a karfafa masa gwiwa akan wannan abun haka ake yi idan kaga mutum Allah ya basa wata baiwa akan wani abu to kai kokari ka taimaka mishi akan wannan baiwar manzo Allah sai ya kirawo sa yace bari zan koya maka kiran sallah manzo Allah ya koya mishi kiran sallah yace kuma kai zaka zalli kai zaka zalladanci a masallacin Ka'aba ya kasance shi ne ke ladanci to shine da yace da manzo Allah ya koya masa kiran sallan shi a ciki ya koya masa tarji'i ma'ana wannan sausauta ashhadu an la ilaha illallah da ake yi kamin a daga sa kenan wannan shi na mana nau'i na nawa na kiran sallah nau'i na nawa nau'i na biyu na kiran sallah to wannan kiran sallan shi kansa ya kashi kaso kaso biyu domin ruwayi guda biyu ne ta muslim Allahu akbar sau biyu ne Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah irin shine zaka ji kiran sallah na gargajiya shi ana Allahu akbar Allahu akbar kun ga wannan malamai suke ta kuskure ne wannan kada su ake yi Allahu akbar Allahu akbar an gane da kyau ko to wannan shine nau'i na farko a cikinsa kuma akwai tarji'i ashhadu an la ilaha illallah sannu sannu nau'i na farko nau'i na biyu shine irin wancan ne na farkon na Bilal kabbara guda hudu amma sai dai shi a cikin sa akwai mi akwai tarji'i akwai sausota murya a wajen yin sa an gane da kyau ko wannan shine nau'i na biyu nau'i na uku shine wancan wanda babu sausota murya a cikin wanda aka yawan yi a masallacin nan mu wanda ma ladanin da muna kiran sallah shi yayi to wannan nau'in na uku malamai suna ganin kaman riwaya ce shazza an gane da kyau ko riwaya ce shazza wadda ake Allahu akbar sau biyu Allahu akbar Allahu akbar sai a ci gaba ko kuma Allahu akbar Allahu akbar sai a yi sauran akwai malaman da kuma su ganin a'a ta tabbata za a yi ta amma dai kiran sallan da yi shahara shine wancan na Bilal wannan shi kuma shi ake cewa kiran sallah na Abi Mahzura ko kuma Abu Mahzura wa an Anas radiyallahu anhu qala daga anas yadda Allah ta kara tabbata a gare shi ya ce umira bilalun an umurci bilal an yashfa al'azana ya yi kiran sallah a witiri a adadi wanda yake da ɗa ma'ana ya yi shi biyu shine an yashfa al'azan wa yutir al'iqama ita kuma iqama sai ya yi ta a adadi na mara ma'ana ya yi guda-guda kenan ya ce illal iqama sai dai iqama wa ya'ani yana nuhin da yace illa al-iqama illa qad qamati salatu sai dai qad qamati salat muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito sa wa lam yadhkur muslimun al-istithnaa sai dai riwaya ta muslim babu istithna'i babu illa qad qamati salat kenan an gane da kyau ko ko kuma babu illa al-iqama walin nisa'i a riwaya ta imamun nasa'i amara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama bilalan manzon Allah ya umurci Bilal kenan a riwaya ta Imamu An-Nasa'i haka me yake da suna hadisin yake a takaice wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurci me yake da suna mai kiran sallah ko kuma Bilal akan kiran sallah yi sa biyu ita kuma ikama yayi ta guda guda sai a wajen mi sai a wajen qad qamatis salat a wannan ita kuma za a yi ta sau biyu qad qamati salatu qad qamati salatu kenan ita sau biyu za a yinta sauran duka kuma sau guda guda wani zai iya cewa to ai kabbara sau biyu ake yi to anan ne al-Imam an-Nawawi yake cewa a Allahu akbar Allahu akbar a matsayin me ake kilgata guda an gane da kyau ko kenan shi yasa aka ce dukkan wurin na iqama guda guda ne ko Allahu akbar Allahu akbar a matsayin guda ake bata shi yasa ba a ce ba biyu qad qamatus salat ita ce ake yi guda biyu sai ke cewa wa an abi juhaifa an karbo daga abi juhaifa radiyallahu anhu qala yadda Allah ta kara tabbata a gare shi ya ce ra'aytu bilalan yu'adhdhinu naga bilal yana kiran sallah atatabba'u fahu ina bin bakinsa hahuna wa hahuna nan da nan ma'ana duk inda bakinsa yi ina biye da shi wa isba'ahu fi udhunayhi kuma 'yan yatsunsa suna a cikin kunnuwansa rawahu ahmad ahmad ya rawaito sa wa tirmidhi da imamu tirmidhi wa sahahahu kuma ya inganta sa wa ibn majah a riwaya ta ibn majah wa ja'ala isba'aihi fi udhunayhi sai ya sanya 'yan yatsunsa a cikin kunnuwansa wali abi dawud a riwaya ta abi dawud lawa unuqahu ya juya wuyansa lamma balaga hayya ala salati lokacin da yake hayya ala salat yaminan wa shimalan dama da hagum walam yastadir bai juya ba ya ake cewa walam yastadir ma'ana bai juya da jikinsa ba gaba ɗai wa asluhu fi sahihaini asalin hadisin yana a cikin bukhari da muslim wannan ruwayoyin gaba ɗai abinda suke nunawa shine abiju haifa ne yake cewa ya ga bilal yana kiran sallah yana kiran sallah sai yana bin bakinsa ma'ana yana juyawa idan ya kai hayya ala salat hayya ala falah sai ya juya kansa shine yake ba wai juyawa yake gaba ɗaya ba da jikinsa shine ma'anan walam yastadir ma'ana wuyansa ne yake juyawa kinan ba a juya gaba ɗaya kin gaba ɗayan jikin wuya ne zaka juya dama hayya ala salat ka kare sannan sai ka koma hagum hayya ala falah ka kare ta akwai malaman da suke ganin ya halatta kai hayya ala salatu guda anan hayya ala salatu guda anan hayya ala falah guda anan hayya ala falah guda anan amma abin da yi shahara shine hayya ala salatu gaba ɗaya dama za ka yi hayya ala falah gaba ɗaya a ina a hagum an gane da kyau ko kina wannan sunna ce ta taladanci wannan sunnan wasu malamai suna ganin yanzu da adda akwai me ake cewa ufalle ah me yake akwai micro akwai mukabbiru saut suna ganin kenan ba dole ba sai an yi haka domin dan me yasa ake haka dan na wannan bangaren su mi su shi to sai dai wannan tawili ne an gaya da kyau ko abin da hi alkhairi ko da mikuran kake kai idan kai haka kai koyi da wa kai koyi da bilal ko kuma idan aka ce kai koyi da bilal kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ni a a gaskiya a nawa ra'ayi ko da da mikro ne kake kai haka nan domin lokacin da kake haka ka aza hannunka akan yatsa zaka ji ka ma hi samun natsuwa kahi ba abin muhimmanci ya zamantowa kamar abu ne na musamman to kuma zaka ga ibada mafi yawanci a addini kowace ibada zaka ga ana yin wani abu wanda baya a cikin wata to kine yana daga cikin abin da kiran sallah ya shahara da shi aza hannu akan akan kunnai kuma hannuwa duka biyu ake azawa idan kana rike da mikro kana iya ka aza hannu guda kuma nan malamai suke cewa mutum yana da zabi imma ka aza a tsakiyar kunnai ko kuma ka sa dan yatsa a ciki duka ya inganta wannan shine kenan malike cewa wa an abi mahzura radiyallahu anhu an karbo daga abi mahzura yadda Allah ta kara tabbata a gare sa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi tsira da aminci Allah ya kara tabbata a gare sa ajabahu sautuhu sautin sa ya birge sa ma'ana sautin abi mahzura ya birge manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa'allamahu al-adhana sai ya koyar da shi kiran sallah rawahu ibn khuzaima ibn khuzaima ya rawaito wannan hadisin wannan hadisin kai tsaye me yake nuna muna ashe ana son kyaukyawan sauti a wajen me a wajen kiran sallah an gane da kyau ko ana son sauti mai daɗi wannan ita ce hikimar ta samun za Allah ya tsamo abi mahzura tare da cewa a cikin sauran abokansa yake suna koyon kiran sallah amma manzo Allah sai ya zabe sa yace ya zo shi yayi kiran sallah dan saboda sautin sai ya birge sa kenan kada ka ji ladani daidai gwalgwaro yana kokarin gyara murya ka ce dan gwakwale gwakwale ne a gaya da ke ko sunna ce wannan sunna ce idan kuka lura mafi yawanci ko a masallacin ne manya na na manzo Allah su sallama masallacin Makka na Madina zaka ga duk ladannin sai an zaba sai an zabi mai sauti mai dadi domin wannan sautin a yayi yayi dalilin musulunta da yawa daga cikin daga cikin kahurai da yawa daga cikin kahurai ko ina tsammani ku shaida ne akan wannan ko da yawa daga cikin kahurai wannan kiran sallan yayi dalilin mi ya yi dalilin shiriwarsu don saboda kiran sallah idan aka samu mai murya mai kyau kuma ya hada da tsoron Allah maɗaukakin sarki za ka ji idan yana yi kamar kai ya bari za ka ji idan yana yi jikinka kamar yana makarkata don saboda imani da daɗin da daɗin karatu wannan shine kenan na gaba a mala yake cewa wa an jabir ibn samura an karbo daga jabir dan samura kala yake cewa sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallam al-idaini nayi sallar idi guda biyu tare da ma'aikin Allah ghaira marratin ba so ɗai ba wala marratain kun ba sau biyu ba bi ghairi adhanin wala iqama ba tare da kiran sallah ba ko kuma iqama rawahu muslim wa nahwahu akwai makamancin sa fil muttafaqi alaihi a bukhari da muslim an ibn abbas daga ibn abbas radiyallahu anhuma yadar Allah ta kara tabbata a gare su wa ghairihi da kuma wanda ba shi ma'ana da wanda ba ibn abbas ba ma'ana wannan hadisi na cewa ashe a wajen sallah ta idi ba a kiran sallah ba a me ba a ikama an gane da kyau ko dukkanin kuma wannan da a bambanta salloli na farilla ne akan sauran sallolin shi yasa su aka yi musu wata wata wata ibara ta musamman wata sanarwa ta musamman amma sauran duka ba a musu kiran sallah ba a musu ikama an gane da kyau ko wannan shine kenan to sai mu zo ga matsala idan mutum yayi sallah bai tada ikama ba sallan shi ta yi ko bata yi ba kamar yadda ba a jima ba wani ɗaya daga cikin yan uwa ya kira wani yana min wannan tambayar yana ɗaya daga cikin wanda suke rayuwa a a ƙasar shin ya ce mini ya ga min da uzurrukan suna na rashin samun yin sallah a masallaci ko da yaushe don saboda babu masallaci ne a garin da suke sallar juma'a ma yace sai sun tayi daga wani gari zuwa wani gari to daga cikin bayanin ne yake ce mini ta da ikama wataran yana mantawa to idan ya manta ya kamata ya gyara wannan sallar da ya yi kinan ya za ku ba shi amsa in bar muku wannan fatawar aha wanda ya sani ya daga hannu aha mutum ne ya manta an gane da kyau ko bayan shi ma kuma akwai wanda aka yi aka yi takaddama shi ma shi ma wanda dan uwana ne aka yi an kare sallah an sallame sai aka ce ai liman ba a tada sallah ba ki ba a tada sallah ba liman sai ya kwada sai ya kwada mi da nace ya kwada mi sujada guda biyu yayi ba'adi a ga da ke ko to dama anankin anankin ne rigima ta kace mi wasu suka bi bayan liman wasu suka bi suka bi bayan shi dan uwan nawa da yace ba a tada ikama to an gane sallar ne aka kira ni ina jin hayaniya aka ce in walwale matsalar an gane da ke ko ce to duka dai sallolin ku sun yi sai dai a ce kun yi su wanda suka yi abin gakin sun yi kuskure ko ko kuma hannu ma ba ku amsa na ce ku za ku ba da amsa to kenan asali ikama dai bata daga cikin sharuɗan sallah bata daga cikin kuma furudus salah tana ɗaya daga cikin dai mustahabbatus salah an gane da kyau ko kenan da zaka fara sallah ka tuna ba kai ikama ba sai ka ci gaba da sallah amma sai dai ka rage ma kanka lada ta ikama wannan shine kenan kun babu komi a kanka jayyid za mu zo a hadisi na ga malike cewa wa an abi qatada radiyallahu anhu an karɓo daga abi katada yarda Allah ta ƙara tabbata a gare sa fil hadithi tawil a cikin hadisi mai tsawo fi naumihim anis salati game da kwanansu game da sallah hadisi ne mai tsawo zan ka muku shi yace thumma azana bilalun sai bilal yayi kiran sallah fa sallan nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yayi sallah kama kana yasna'u kullu yawmin kamar yanda ya kasance yana yana yi a kowace rana rawahu muslim muslim ya rawaito sa wannan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka dawo daga yaki suna akan hanya dare yayi sai aka ce to a tsaya a huta sai manzo Allah ya ce wa zai kula muna da alfijiri idan ya keto ya tada mu mu yi sallah sai bilal ya ce shi sai sauran mutanen duka suka kwana bilal yana jingina akan dokinsa kusa ga alfijiri ya keto sai kwana ya doke sa ba abun da ya tara su sai rana rana ta bullo ta tada su rana zahir rana ya bige su sai suka tashi suna tashi aka fara sallar lami sai manzo Allah ya ce ya akai Bilal sai ya ce ya manzo Allah wanda ya doki rayuwarka shi ya doki rayuwata wane ne kenan Allah kwana kanan mutuwa ko shikenan sai manzo Allah ya ce to ku buga dokuna mutai domin wannan wurin akwai shedan a wurin suka kama suka tai gaba kadan sai aka sabka aka yi arwalla aka yi aka yi kiran sallah shine sai manzo Allah ya yi ma Bilal izinin ya yi kiran sallah da ya yi kiran sallah sai aka yi kiran sallah aka yi sallah ta asuba shine yace kana kama kana yasna'u kulla yawmin sai sallar kamar yanda yake ta a kowane lokaci wannan hadisi akwai fa'idodi kamar haka na farko yana nuna muna da cewa man nama an salatin falyusalliha idza ko kuma man nasiya an salatin falyusalliha idza zakaraha ma'ana idan mutum yayi kwana ko kuma ya manta da wata sallah to lokacin sallar shine lokacin da ya tuna ta an gane da kyau ko kinan kwanan da kuka yi ba da gangan kuka yi ba babu sakaci wannan zai sa sallar ta halatta a gare ku ku yi mi ku ramka ta kishiyar wanda da gangan ya bar lokacin sallah ya wuce shi wannan mun gani a karatu na farko ko da gangan mutum ya bar lokacin sallah ya wuce magana mafi inganci ko kuma wadda mu muke rin shayarwa tare da su al-imam mai suna ibnu taymiya da su al-imam ibnu hazm da sauransu suna ganin baya halatta mutum ya canza ma'ana ko ka canza sallar ko ka biya sallar ko ka maimaita ta Allah baya so suke cewa al-ibadatul mu'akkatatu bi waqtin tafutu bi fawati waqtiha illa min udhrin inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta idan ka yi ta a wajen lokacin ta Allah baya so kenan sai suka zo suka biya wannan sallar abu na biyu shine sai nuna mun da cewa ashe idan za a yi sallah ko da ko a ce ba lokacin ta bane in dai da dalilin da yasa za aka jinkirta ta to za a iya yi kiran sallah domin kun ga anan da rana manzo Allah ya ce ai me ai kiran sallah an gane da kyau ko amma wannan idan ya kasance dai a cikin balaguro ko amma a tsakiyar gari bai kamata a yi haka ba dan aka yi haka akwai matsala an gane da kyau ko misali a wannan masallacin a ce a tsakiyar rana an zo ana kiran sallah kasan sai mutane sun ketaro a ce ga wani can ya zare to kun ga wannan idan ana a cikin balaguro kenan amma a cikin gari bai kamata a yi haka ba don saboda liƙe wata wata mafsada bayan wannan kuma wannan yana namun da cewa dalilin ka'ida ta malamai da suke cewa alfa'ita tusalla kama tusalla fil waqti sallar da ta kubuce ma mutum zai biya ta kamar yadda yake kamar yadda ake yin ta a asalin lokacin ta kun ga anan sallar wace ce suke yi sallar asuba a asali kuma umuman duk sallar da ake yi da rana ba a bayyana karatu a asirce ake karatu amma da yake sallar asuba lokacin ta ana yin ta a bayyane to sai aka zo kuma yanzu da za a yin ta da rana sai a yi ta ami a bayyane an gane da kyau ko duk sallar da zaka biya zaka biya ta yanda ake yin ta ba tare da ka canza ta ba wannan shine kenan alfa'itatu tusalla kama tusalla fil waqti shine ka'idar maliki cewa walahu an jabir radiyallahu anhu har yanzu da gare sa shi abi qatada a shi imam muslim yardi radiyallahu anhu Allah ya tada shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo Allah atal muzdalifa yazo a muzdalifa inda ake kwana ko idan aka huto daga arfa fa salla biha al-maghrib wal isha sai yayi salla a muzdalifa kin nan magriba da isha'i bi adhanin wahidin da kiran salla guda wa iqamataini da iqama guda biyu an gane da ke ko ma'ana wanda hadisi yana mun da cewa idan kuna a cikin balaguro za ku yi jam'u takdim ko ta'khir salloli guda biyu za ku hada su a lokaci guda to za ku yi kiran sallah guda ita kuma ikama kowace sallah sai a yi mata ta akwai malaman da masu ga ya halatta ma kiran ikama ita ma a yi ta guda duka wannan mai yake da suna malamai suna ganin ya halatta kuma wannan ba abu ne mamaki don saboda ikama dama asali ba wajibi bace kenan kiran sallah guda ikama guda biyu walahu an ibni umar akwai da gare sa shi kuma har yanzu muslim king an ibni umar daga ibni umar radiyallahu anhuma jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya hada bainal maghribi wal isha tsakanin magriba da isha'i bi iqamatin wahida da iqama guda wa zada abu daud abu daud ya kara li kulli salatin ga kowace sallah ma'ana shi a riwaya ta imamu mai suna abu dawud yana nuhin yayi ikama ga kowace sallah wa fi riwayatin a cikin wata riwaya lahu har yanzu da gare sa shi abu dawud wa lam yunadi fi wahidatin minhuma bai yi kiran sallah a ɗaya daga cikin su ba kina a riwaya ta mai suna imamu abu dawud ma'ana ba a ma yi kiran sallah ba aka zo aka tada ikama aka yi sallar wa an ibni umar radiyallahu anhu وعن ابن عمر أن كان أودك ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم دا عائشة يدر الله تكار تبتا أغريس قال سنتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزا الله ياتي إن بلالا يؤذن بليل بلال ينا كيرا صلى ددري فكلوا واشربوا to ku ci ku sha hatta yunadi ibnu ummi maktum har sai ibnu ummi maktum yayi kiran sallah wa kana rajulan a'ma shi ibnu ummi maktum kinnan ya kasance mutun ne makaho la yunadi baya kiran sallah hatta yuqalu la har sai an ce masa asbahta asbahta kawaye sahiya kawaye sahiya ma'ana asuba tayi asuba tayi muttafaqun alaihi bukhari da muslim rawaito sa wa fi akhirih idrajun sai dai a ƙarshen hadisin akwai idraj ma'ana idraj shine a sako wani lafazi wanda baya cikin asalin hadisin me idrajin shine nan da yake wa kana rajulan a'ma kina wannan maganar ta wa kana rajulan a'ma idraji ce ba asalin magana bace ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance um ibn umar ne ya faɗe ta ko kuma ɗaya daga cikin marawaita hadisan kina wannan hadisi yana nan mun da cewa manzo Allah yana da ladanni guda biyu a Madina sai nuna halaccin a riki limami ladani guda biyu a masallaci kuma kowanne da aikinsa a lokacin sallar asuba sai aka raba Bilal shi yana sallah da dare ma'ana kamin alfijiri ke to kiran sallah na harko to shine sai manzo Allah ya ce in kuka ji Bilal yayi kiran sallah idan lokacin azumi ne to ku ci abincinku domin alfijiri bai keto ba sai ce amma idan kuka ji ibnu ummi maktum ya yi kiran sallah to a wannan lokacin ku kame daga ci lokacin sallah ya yi ne domin shi baya kiran sallah sai an ce mishi alfijiri ya keto sannan ya je masallaci ya kira sallah an gane da kyau ko wannan shine kenan kina anan ne ya kamata mu tattauna dangane da mas'alar as-salatu khairun minan nawmi a wani kiran sallah ake fadin ta magana mafi inganci shine as-salatu khairun minan nawmi ana fadin ta ne a kiran sallah na farko ba a kiran sallah na biyu ba kishiyar abin da muka saba domin idan muka lura ko hatta a hankalce ma abin da ake yi da as-salatu khairun minan nawmi shine sallah ta hi kwana alkhairi an gane da kyau ko to wani lokaci ne kiran sallah na farko ne mutane ke kwana ko kiran sallah na biyu a kiran sallah na farko shine malamai suka ce kiran sallah na farko da ake cewa as-salatu khairun minan nawmi ana ta da mai bacci ne yayi bacci ya tashi ya shirya an gane da kyau ko yayi shafi da witrin sa in yana so to idan lokacin sallar asubai yayi wanda yana farawa ne idan alfiji da yake to shine sai ayi kiran sallan a ce muku lokacin sallah to yayi ku zo masallaci kenan wancan ku tashi ku shirya shi kuma wannan ku zo ina ku zo masallaci ata a hankaltakin kuma hata a dalilai mafi inganci haka ya nuna an gane da kyau ko to wannan shine kenan amma a wannan lokacin mai ke da suna idan ka yi sa'a'o'in da aka saba ka gani musamman in lokacin azumi ne za ka sa da yawa daga cikin mutane a cikin mi a cikin juna amma ana yaɗa baka wannan sunnar bayan an yi ta yi musu bayani domin ni a anguwar mu dubara da nai shine kahin mu fara yin haka nan sai da nayi ta yi musu bayani dai ta yi musu bayani musamman an yi daidai kuma lokacin azumi ne idan aka zo ana sallar tarawihi kin nan ina musu bayani kuma in ce musu haka za mu zanyi haka za mu zanyi to sai da kai ga abin ya zamanto musu jiki babu wanda ke tambaya akan cewa malam kun yi kuskure lokacin kiran sallah farko kun sa as-salatu kenan saboda an saba musu kun bayan wannan a me yake da suna a garin tun tasowa ta ne masallacin ahlus sunna na yin izala as-salatu khayrun min nawmi ita ake yi a karo na farko tun tashin mu masallacin su kuma ko ina kake a cikin gari kana jin kana jin kiran sallan su kun ga wannan duka sai nuna cewa wai dan ba a saba da abu ba shi ke sa ba a bar su a bar abu ma'ana dan ba a saba da sunna ba ba shi ke sa a bar mi ba a bar wannan sunnar kenan sabawa shi zai sa idan ana farawa da farawa za a mi za a saba wannan shine kenan a hadisi na ga maliki cewa an ibn umar an karbo daga ibn umar radiyallahu anhuma anna bilalan lallai bilal azzana qabla al-fajr yayi kiran sallah kamin al-fajr ya keto fa amarahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya umurce sa an yarji'a ya kuma fayunadi sai yayi kiran sallah ala innal abda nama domin lallai bawa yayi kwana an gane da kyau ko rawahu abu dawud wa da'afahu abu dawud da rawaito sa sai dai ya da'ifantar da shi kina hadisi ne da'ifi kinan bilal yayi kiran sallah sai manzo Allah ya ce masa yayi kiran sallan kamin alfijiri keto da alfijir yake to sai manzo Allah ya ce masa je ka yi wani kiran sallah domin yanzu bawa yayi kwana da a ce wannan hadisin ya inganta zai ma ƙara hiddo mana ƙarara da hikima ta mi ta kiran sallah guda biyu na farko an yi kiran sallah ka tashi kayi nafila kana jiran ayi na biyu sai kwana ya dauke ka to shine sai manzo Allah ce ko ma kai na biyu domin mi domin bawa takan iyawa kwana ya dauke sa to sai dai hadisin ba inganta ba malai yace wa an abi sa'id al-khudri an karbo daga abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza sami'tumun nidaa idan kuka ji kiran sallah faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin to ku ce irin abunda mai kiran sallah yake cewa muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa walil bukhari a riwayata imam al-bukhari an muawiya radiyallahu anhu daga muawiya yadda Allah ta kara tabbata a gare sa mithluhu makamancin sa wali muslimin a riwayata imam muslim an umar radiyallahu anhu daga umar yadda Allah ta kara tabbata a gare sa fi fadlil qawli dangane da falala ta faɗi kama ya ƙulul mu'azzin kama yadda ladan yake faɗi kalimatan kalima kalima kalima siwal haya'alataini banda haya'alataini ma'ana hayya ala salat hayya ala fala shine haya'alataini fa yaqulu sai yace la hawla wala quwwata illa billah babu dubara babu karhi in ba ga Allah ba wannan hadisan duka guda biyu suna bayani ne akan idan ka ga idan ladan yana kiran sallah maza Allah yace ku faɗi abun da yake faɗi kalima kalima sai idan aka zo a wajen hayya ala salah hayya ala falah nan kai kuma sai ka ce la hawla wala quwwata illa billah kinan hatta as-salatu khairun minan nawmi illa dan yace haka zaka fadi idan kuma aka ce la ilaha illallah kai ma sai ka ce mi la ilaha illallah kada ka ida ka ce la ilaha illallah muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kun ga wannan bai dace ba kai kari manzo Allah ce ka ce irin abin da lada yake cewa an gane da ke ko wannan shine idan ka ce ma wani haka kuma sai ya ce cewa ma Muhammadu Rasulullah kin bai dace ba ka ce a'a kai abin da manzon Allah ya ce an sa ana cewa haka amma ka ce ka ce abin da ladan yake cewa wannan shine sunna kenan to a wajen iqama fa me ake cewa a kun yi ba a cewa ko to kenan kun ga a wajen iqama ba a cewa komai amma kun kun mutane sun saba ana iqama zaka ji mutane suna maimaitawa kenan wannan baya da asali a addini idan ana iqama shiru ake a saurara wannan shine kenan aha malai yake cewa wa an abi qatada radiyallahu anhu an karbo daga abi qatada ya dar ko an usman ne ko wa an usman bin abil as an karbo daga usman dan abil as radiyallahu anhu qala ya da Allah ta kara tabbata a gare sa qala yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah ij'alni imama qaumi ka sanya ni limamin mutanina na faƙala sai ce an ta imamuhum je kai ne limaminsu waktadi bi adafihim amma ka lura nan shine waktadi ana ai lahiz waktadi bi albi adafihim sai dai ka lura da mafi rauninsu wattakhid mu'adhdhinan sannan kuma ka riki mai kiran sallah la ya'khudh ala adhanihi ajran wanda baya karban biya akan kiran sallah nan da yake yi akhrajahu al-khamsa mutum biyar suka hutar da shi wa hassanahu at-tirmidhi al-imam at-tirmidhi ya kyautata shi wa sahahahu al-hakim al-imam al-hakim ya inganta wannan hadisin mana wannan hadisin ɗaya daga cikin sahabbai da ake cewa Usman bin Abil As sun zo ne da shi da danginsa suka musulunta suka yi kwana biyu ana koya musu addini ana koya musu karatu na na addini to shi Usman ya kasance lokacin saurayi ne to di ya yi sauran yan uwan nasa haddace abubuwa an gane da kyau ko ya sha bamban da kissa ta amru bin salama ta amru bin salama daban take shi ma na baku ita ko to shi ita ma wannan daban take lokacin da suka tashi tahiya sai shi amru bin al-as kin nan sai shi usman bin bin abil as yace ya ma'aikin Allah ka sanya ni in zaman toni ne limamin mutane limamin mutane na sai manzo Allah ya ce masa to je kai musu limanci amma a wajen limancin ka zan lura da masu rauni tsohi da yara da abin da ya kama da haka sannan ka yi kokari ka riƙi lada ne kada ya zamanto kai ne limami kuma kai ne lada ne ka samu ladan wanda ya zama ka kiran sallah wanda kuma ladanin baya karban biya a wajen ladancin wannan hadisi yana karantar da mu abubuwa kamar haka abu na farko yana nuna muna ya halatta idan ka ga abu kai ka cancanta da shi ka ce a baka dama ka yi abun nan an gane da kyau ko asali ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi cewa la tasalul amara la tasalul me yake da suna imara kuma a wani hadisi manzo Allah sallallahu yake cewa innakum satahrisuna alal imara lalle ku za ku yi kwadayin a shugabantar da ku wani abu kowa na kwadayin a shugabantar da shi wani abu sai ya ce wa satakunu nadamatan yawmal qiyama sai dai zai kasance muku nadama ranar tashi alqiyama limanci shi ma shugabanci ne to kun ga wannan hadisan duk sunna mana baya bai dace ba ga musulmi ya nemi a bashi limanci bai dace ba ya nemi a bashi wani shugabancin wani abu to amma sai dai wannan yana nuna idan ya kasance akwai wanda suka hika ne ko akwai wanda kuke suke tsara da kai to amma idan kasance ka san da akwai wanda kai hisu ko kuma idan ba kai kai ba ana yi a samu matsala suna ganin babu laifi domin Usman anan ya san da cewa ya yi sauran ƴan uwan nasa karatu shi yasa sai ce a ba shi dama yayi limanci kuma manzon Allah sai yami sai ya tabbatar da shi akan wannan limancin kamar misali annabi Yusuf ya nemi a bashi matsayin ya kasance shine ministan kuɗi ko kuma ko haka aka yi aka bashi ministan kuɗi to duka wannan sai nuna cewa idan ka san ka dace kuma idan baka yi ba ana yi a samu matsala to abin da ya alkhairi shine ka nuna kana so wannan shine abin da yake nuna muna daga cikin kuma yana nuna mun da cewa ashe ladan mafi alkhairi shine wanda baya amsar biya ko da yake malamai suna gani idan ya kasance mabukaci baya da wani aiki sai wani ladancin babu laifi dan an bashi biya kuma ya karba amma abin da ya alkhairi shine kada ya karba yayi dan Allah madaukakin sarki wannan shine kenan a hadisi na ga Malik ya cewa wa an Malik ibn al-Huwairith an karbo daga Malik dan Huwairith radiyallahu anhu qala yardar Allah ta kara tabbata a gare shi ya ce qala lana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce muna idza hadarati salatu idan lokacin sallah yayi falyu'adhdhil lakum ahadukum to ɗayanku ya yi muku kiran sallah alhadis sai ya ambaci sauran hadisin akhrajahu sab'a marawaita hadisan nan guda bakwai suka rawaito wannan hadisin kenan wannan hadisin me yake nuna muna umarni ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan lokacin kiran sallah yayi to a samu ɗaya daga cikin wanda suke a tare su yi kiran sallah an gane da kyau ko malamai suke cewa al'amru yattadil wujub to sai dai wannan umarni ne wanda yake na a me yake da suna na annadbu ba umarni ne na wajabci ba idan ya kasance ba a samu wanda ya kiran sallah daga cikin ku ba kuka yi sallah sallar ku tana nan sai dai kun yi abin da yake makruhi da za ku yi kiran sallar shi aka hiso wannan kenan ya sha bamban da idan ya kasance a gaba ɗayan gari ne to idan ya kasance a gaba ɗayan gari ne shine muka ce fardun kifaya ne ko a gaba ɗayan gari a rasa wanda zai kiran sallah to wannan nan ne garin za gaba ɗaya za su kasance a cikin sabon Allah amma da za a samu wani masallaci ba su yi kiran sallah ba ba za a ce ba sun yi laihi sai dai a ce sun yi makruhi wannan shine kenan a hadisi na gamma da yake cewa wa an jabir radiyallahu anhu an karbo daga jabir yardar Allah ta kara tabbata a gare sa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah qala li bilal ya ce ma bilal idza azanta idan za ka yi kiran sallah fatarassal to ka yi sannu-sannu shi ne fatarassal wa idha akamta idan kuma za ka tayar da sallah fahdur to ka yi da gaugawa shi ne alhaduru a cikin tajudi akwai alhaduru akwai attartilu ko akwai attadwir ko to wannan shi ne alhaduru shi ne gaugawa waj'al baina adhanika wa iqamatika miqdaran ka sanya a tsakanin kiran sallanka da ta da ikamarka miqdara ma yufra ma yafrughu al-akilu min aklihi daidai gwalgwadon lokacin da mai cin abinci zai ɗoka a wajen ƙare cin abincinsa alhadis rawahu tirmizi wa da'afahu tirmizi rawato sai dai kuma ya zo ifantar da hadisin ko da yake kuma malamai suna cewa al'amalu alaihi alhadithu da'ifun lakin al'amala alaihi hadisin da'ifi ne amma sai dai haka ake yi an gane da kyau ko kina yake cewa manzo Allah ya ce idan kana kiran sallah kayi sannu sannu ka dan dau lokaci ma'ana kada ka yi shi da gaugawa idan kuma ka zo a wajen ta da ikama to shi kuma ka yi gaugawa an gane da kyau ko hikimar abu ne mahili abu ne wanda ke a hili ko ana yin sannu sanne don saboda mutane da yawa su ji shi kuma ana yin gaugawa ne don saboda mi mutanen su ma su yi mi su yi gaugawa a tada a su zo masallaci wannan shine kenan wannan kenan haka sunnar kiran sallah ta kasance kinan ladanni sai a kiyaye a kula da wannan sai dai a wajen jan kiran sallah shi ma akwai kurakuran da ladanni suke yi an gane da kyau ko akwai wani ja da ake yi wanda malamai suna ganin irin wannan jan kaman wasu suna ce mishi ma bid'a an gane da ke ko ka zo da abin da babu shi asali a cikin kiran sallan wasu kuma suna gani a kuskure ne wasu suna ce mishi allahan an gane da ke ko shine irin wannan jan da zaka ji mutum yana ja wata ran har sai ma ka gaji da Allah ya ida an gane da ke ko in ya doko yana ja kinnan wallahi akwai wanda zaka ji kaman kai amai in gane ko to duka wannan kuma kuskure ne bai dace ba domin za ka yi jan nan da kake yi da za ka ɗora wannan jan a sikeli na tajwidi tunda malamai suna ganin kiran sallah ana ba shi hukuncin karatun alkur'ani kamar wajen rera shi da yin tajwidi kun gane da kyau ko to shine su suka cewa idan ka lura ma a wajen me da suna a wajen ja na ka'ida ta tajwidi ja mafi tsawo haraka nawa ne haraka shidda to zaka ga wani limami in ya fara ja ina ji sai ya haraka goma sha biyu ma to kun gani duka wannan kuskure ne kenan zaka sha in ma sha zaka yi ka sha daidai yanda ka'ida take ta ta tajwidi na karatun alkur'ani ko kuma ta ta larabci yana daga cikin kiran kuskuren da ake a wajen kiran sallah shine jan ba'un a wajen Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kun ga wannan kuskure ne babba malamai suke cewa akbar idan ka ce allahu akbar kamar kana cewa ne allah mai babban gaga mai babbar ganga an gane da kyau ko wannan shine kenan idan ka ce allahu akbar abin da kace kenan yana daga cikin kuma mafi hadari shine hayya ala salat ko kuma hayya ala salah salah ba a ce salat akwai kuma za wanda za su cewa hayya ala salah salah to shi kuma as-sala kun san ma'anar menene as-sala ba san ma'anar sala da larabci a cikin alkur'ani akwai sala sayasla naran muqada akwai wata sala kuma a gaba an ga da ke ko a aha wa yasla naran zata lahabe an ga da ke ko to sala shine zahin huta idan ka ce hayya ala sala kaman kana cewa ku zo zuwa ga zahin wuta ma'ana ku zo zuwa ku shiga wuta an gane da ke ko wannan shine kenan wannan me yake da suna al-imam Ali Bassam rahimahullahu ta'ala yayi bayanin sa a cikin tawdihul ahkam ya kawo akhta'u akhta'ul mu'adhdhinin yana ɗaya daga cikin me yake da suna abubuwan da ya zano kenan ha'un sai an jita hayya 'ala salah ba salat ba kuma domin ta'un wagace marbuta ce ko maftuha marbuta ta'un marbuta kuma idan za a tsaya akan ta ana tsaya ana tsaya akan ta akan ha'un an gane da kyau ko kenan hayya 'ala salah sai an ji wannan karan in ka ce hayya 'ala salah to kenan kowa sai zaman nan sa gidansu an gane da kyau ko wannan shine kenan in ka ce hayya 'ala salat za a ce kai kuskure kun bai bata kiran sallan ka ba an gane da kyau ko wannan akwai misali da yawa a cikin wannan hatta a cikin a wajen karatun alkur'ani da yawa suna irin wannan kuskure misalin hal ataka hadithul ghashiya zaka ce gashiya hal ataka hadithul ghashiya hal ata hal ataka hadithul ghashiya ya kuskure ne ghashiya an ga da ke ko gashiya ta shi kuma wannan ma babban kuskure ne ko anan ko baka iya karatun Qur'ani ba ka ta gashiyat to sai dai akwai shi kuma idan zo a tsakiya a tsakiya misali cikin suratu suratu saffi a wa rasulun yati min ba'd ismuhu ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin a at-taura kinnan wajen at-taura yani wa id qala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurat akwai da cewa haka zaka ji ladani limami a gaba yana taurat kuskure ne taura an gane da ke ko kina wannan a fadaka yana da kyau ladanni a koya musu wannan mu da gaugawa ko yake cewa walahu an abi huraira har yanzu da gare sa a hadisin abi huraira radiyallahu anhu anan nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'adhdhinu illa mutawaddi'un babu mai kiran sallah sai mai arwala wa da'afahu aidan har yanzu kuma ya zo ifantar da hadisin kun gani kuma akwai madiya masu wannan ra'ayin za a yi kiran sallah mutum ana cewa ya ta yi kiran sallah sai ce a bai da arwallah ka gani kenan sai a ce a wannan anya ma ya yi kiran sallah tunda bai ma san ba a kiran sallah ba arwallah ba wa da'afahu aidan kenan da'ifi ne kiran sallah baya daga cikin sharadin sa arwallah walahu an ziyad ibn al-harith akwai da gare sa ziyad na ziyad dan harith radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man adhana fa huwa yuqimu wanda ya kiran sallah to shi ya dace ya tada sallah wa da'afahu aidan har yanzu kuma yami ya da'ifantar da shi kenan ba dole bane wanda ya kiran sallah ya tada amma in yana nan shi ya dacewa domin an samu a athar me ke da suna an samu daga cikin magabata wanda suke idan mutum ya kiran sallah wani zai tada sai a ce aka bari ga wanda ya sai ya tada an gane da kyau ko dan saboda kaman ko kai ba za ka ji daɗi ba a ce kai kiran sallah kuma ga ka kana so ka tada a ce wani zai tadawa kana so ka tada me yasa baka zo ka kira ba kina wannan za a yi ta min babil min babil ihsan dai wanda ya kira a bar shi ya tada amma da an yi da ba ainihi ba yake cewa wali abi dawud akwai riwaya ta abi dawud min hadisi abdullahi bin zaid a hadisin abdullahi dan zaid annahu qala lallai shi yace ana ra'aituhu an gane abdullahi bin zaid kinga kun gane shi bari in gani in kuna bin karatun yanda ya kamata abubakar waye abdullahi bin zaid ha waye abdullahi bin zaid subhanallah har yanzu cikin kiran sallah muke fa aha waye jazakumullahu khairan shine wanda muka fara a hadisi na farko shine yazo shine maholiki kuma aka mishi juyin mulki ko an gane da kyau ko shine yake yake hodi anan yace ana ra'aituhu ni na gansa ya'ni al-adhan ni ne nayi maholkin sa ya'ni al-adhan yana nufin kiran sallah wa ana kuntu uriduhu kuma na kasance ni ina son in yi kiran sallan qala amma sai manzo Allah yace mini fa aqim anta kai kai kai ka zanta dawa wa fihi da'fun a cikinsa akwai da'ifanci aidan har yanzu kina hadisi ne da'ifi amma haka yake nunawa shi abdullahi bin zaid shi kiran sallan shi yayi maholkin kiran sallan amma kun manzo Allah sai yace ya koya mawa bilal kina sai na cewa ashe ba duk wanda ke son kiran sallah ba yake kiran sallah idan akwai wanda yayi dadin murya himurya mai sauti to shi ya kamata a ce yayi kiran sallan domin ga manzo Allah ga wanda ya maholkin amma kace ya koya ma wani yace walil baihaqi wa an abi huraira radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muadhdhin amlaku bil adhani mai kiran sallah shi yahi mallakan ko kuma ladani shi yahi mallakan kiran sallah wal imamu amlaku bil iqama shi kuma limami shi yahi mallakan iqama rawahu ibnu adi ibnu adi ya rawaito sa wa da'afahu sai dai ya da'ifantar da shi وللبيهقي رواية إمام البيهقي نحوه مكمن تنسى عن علي رضي الله عنه دقى علي من قوله دقى فدنسى آه وانا حديث ضعيفين أما أكوي حديث da yake dan kusa masa shaida wanda yake shi kuma hadisi ne ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-imamu daminun wal mu'adhdhinu mu'tamanun hadisi ne kuma akai tsaye ka'ida ce ta fiqhiyya min qawaid al-fiqhiyya al'imamu dominun walmu'adhinu mu'tamanun ma'ana shi liman shi ke lamuni ma'ana duk wanda ya salla a bayan liman to yana da tabbacin sallarsa ta yi ma'ana da liman zai zo ya yi salla ya san baya da arwalla ya ja ku salla ya yi salla har ya kare to ku salla ku ta yi an gane da kyau ko an gane da kyau kuna da salla ku duk zunubin kowa zai kwasa sa liman zai ku shine matsalar limanci an gane da kyau ko limanci babban matsala ce wannan limancin da ake gogoriyo to shine da da make suna make suna al-imam daminun ma'ana shi mai lamuni ne kana da assurance shi yasa duk mai hankali duk wanda ya damu da addinin sa yana kokarin ganin ko da yaushe yayi sallah a ina a masallaci a bayan liman dan yana da lamunin sallar sa ta yi mi sallar sa ta karbu an gane da ke ko inda ya tabbata da shi babu matsala a tare da shi to wannan shine amma kai kadai kai ka gani baka da tabbaci shi kuma aka ce ladani mu'tamanun mai shi aka ba amana me aka me yake da amana mana ba shi amana lokacin me lokacin sallah ya shaida ma mutane lokacin sallah an gane da kyau a nan ne malamai suka yi sabani tsakanin da ladan da ladanci da limanci wanne ne hifalala wanda a cikin umaratul ahkam mun tattauna wannan mas'alar da fadi sosai ladan da liman wanne ne hifalala lokacin sai da na baku dama kowa ya faɗi dalilansa yanzu lokaci ya ƙuri da na baku kuma in gani ko za a samu sabon abu jayyid yadda takaitawan maganan take shine malamai mafi yawanci sun tai akan cewa ladani ya hi liman falala an gane da kyau ko ko da yake su wanda suke da dalilin ce su wanda suke cewa limanci ya hiladanci falala suna ba dalilin cewa ne ai manzon Allah da sahada tabi da khulafa'ur rashidun sun yi sun yi sun yi limanci sun yi ladanci ba su yi ba sai suka ce inda a ce ladanci ya hilimanci to da sahabbai wannan guda hudun da manzon Allah da sun yi mi da ladanci za su yi an gane da kyau ko sai suka ce to dalilin wannan kenan limanci ya hiladanci amma sai dai wannan ba sharadi bane wannan ba dalili bane domin a kai tsaye babu hadisi karar wanda ya zo akan bayanin falala ta ladanci ta limanci amma sai dai hadisai sun zo da yawa akan bayanin falala ta me ta ladanci daga cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahamu lastahamu da mutane sun san falalar da ke a cikin kiran sallah da sahu na harko yace to da sai ya kai ga gogoriyo na kiran sallah ko kuma gogoriyo na zuwa sahun harko ya kai ga sai an yi ƙuri'a an gane da kyau ko ma'ana sai an yi ƙuri'a ya kai ƙuri'a wanda ya ci shi zai liya shi ne ladanci wanda suka ci su za shiga lima su za shiga a gaba ga sai nuna girman fallarsa a wani hadisi kuma za Allah ke cewa almu'adhdhinuna atwalun nasi ahnaqan yawmal qiyama ladanni su ne masu dogon su ne suka yi kowa dogon wuya a ranar tashi alqiyama malamai sun yi ta kai kawo mai ake yi da dogon wuya a nan duniya idan an ce mai dogon wuya siffa ce ta muni ko an yayi da kyau ko to amma a lahira siffa ce ta mi siffa ce ta rahama ta karama ni na fassara wannan da cewa su malamai sun fassara da cewa dogon wuya shine ana nuhin kaman zuwa kallon Allah maɗaukakin sarki ma'ana wanda suka hi kowa ganin Allah ranar tashi alkiyama su ne wa su ne masu kiran sallah wasu malamai suna fassara sha'a a ɗabi'ance ranar tashi alkiyama za a yi gudu daga duniya zuwa ina zuwa ina zuwa lahira ko shi ake ce ma gudun fanfalaki ko to a ɗabi'ance a duniya wane ne ke da siffa ta gudu dogo ko to shi yasa sai Allah ya su dogaye kenan da kaga ana gudu wanda a gaba gaba su waye su ne ladanni an gaya da ke ko to duka dai akai tsaye wannan duka kaman ijtiharat ne na malamai shine suke cewa ya juzu lijtihadi fi nassi ka'ida ce ta malaman usul suke cewa ya halitta yin ijtihadi a cikin nassi amma la ya juzu lijtihadu ma'an nassi amma in tare da nassi ba a ijtihadi manzo Allah ya ce ai abu kaza sai ka ce ina ganin ga yanda hidacewa ayi kai lahi manzo Allah ya ce kaza sai ka ce eh lalle haka ne kuma fassarar ma idan ku ga yana daga cikin tsammanin mu yana daga cikin dalilin kaza to shi wannan shine ake cewa ijtihadu fi nassi hadisi na ƙarshe ma yake cewa wa an anasin radiyallahu anhu an karɓo daga anas yadda Allah ta ƙara tabbata a gare sa kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yake cewa la yuraddu du'a bayna al-adhan wal iqama ba a mayar da kiran ba a mayar da addu'a a tsakanin kiran sallah da tayar da iqama rawahu an-nasa'i wa sahahahu ibnu khuzaimah imamu an-nasa'i ya rawaito sa ibn Khuzaima ya inganta sa ma'ana wannan hadisi yana bayani akan yana daga cikin lokutan da ba a mayar da addu'a lokutan da Allah ya yi saurin karbar addu'a shine lokacin mi lokacin da aka yi kiran sallah idan bayan an yi kiran sallah kamin a tada ikama shi yasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna yawan yin addu'a a wannan lokutan musamman abin da zai datar da kai shine a yi kiran sallah da sauran lokaci kai nafila idan kai nafila raka'a ta ƙarshe kai addu'a a wannan lokacin ka hada abubuwa kamar haka na farko ka hada falala ta mi ta addu'a a cikin mi sujada kuma ka hada falala ta addu'a bayan mi bayan kiran sallah idan kai haka ka lazumci haka to insha Allah bukatocin ka da yawa Allah madaukakin sarki zai walwale maka su amma kuma akwai lokacin da kuma za ka shiga matsala an gane da kyau ko kenan sai an rika sara ana dubin bakin gatari yanzu misali ladan zai kiran sallah ya kare kiran sallah a ɗabi'ance idan kiran sallah yanzu me za mu yi ta da ikama za a yi sallah ko to ladan na kare kiran sallah kai sai ka kabar da sallah kai ta nafila kawai ladan ya tada sallah muka fara sallar mu sai da muka kare suratul fatiha sannan ka kare mi ka kare sallah ka da addu'o'in ka ko to kun ga anan ka yi kuskure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza uqimatis salatu fala salata illa al maktuba in aka tayar da sallah to baya halatta kai kowace sallah sai ne sai wadda yanzu ake tadawa mana wadda za a yi kenan kuskure ne ka san da cewa lokaci bai isa ka kai nafila ka ce kuma kai nafilan kuma sai ka kare ta amma sai dai ba kuskure bane ka fara an tada ikama sai ka tsaida tsaidawan kuma ya kasu so kamar haka idan ka yi raka'a guda za ka yi mi za ka sallami assalamu alaikum shikenan idan kun baka yi raka'a guda ba za ka yi mi za ka saki hannunka an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan a kula da wannan na fatan Allah ya karɓar muna ibadun ya karɓar muna addu'o'in mu ya gafarta muna kurakuran mu akwai hadisi da guda wa an Jabir na tsallake shi kenan wa an Jabir radiyallahu anhu a ni bani da shi nan shi na karshe a wajen ku ku karanta mu mu fassara shi kai tsaye sai mu wuce aha aha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ce a lokacin da yake jin kiran sallah a ya karanta wannan addu'ar Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma ya Allah ubangijin wannan kiran sallah cikakke da kuma sallah wadda take za a tayar da ita ma'ana sallar da ake tinkara yanzu ka ba Muhammad alwasila alwasila malamai suke ce wani wani wani masabki ne shine wasila ma'ana manzila wani masabki ne da Allah ya na musamman a aljanna wanda shine kake roƙon ma manzon Allah kenan ka ba manzon Allah ka ba Muhammad alwasila wal fadila ko ko babu wa anan atuf ne ko akwai wa ko yawa wal fadila da falala dukkan shi wannan ya ta'allaka da wannan masabkin ne sannan kuma ka tayar da shi a matsayi godadde wanda ka masa alkawali makaman mahmudakin nan malamai suke cewa ita ce a shafa'atul uzma an gane da kyau ko lokacin da manzo Allah zai zo yayi sujada Allah ya ce masa sal tu'ta washfa an gane da kyau ko to shaffa ka roka za a biya maka bukata kai ceto za a baka ceto sai ce ya rabbi ummati ya rabbi ummati ya Allah al'ummata ya Allah al'ummata shi ne zai ce ya Allah a yi hisabi in wuta su je wuta ya aljanna su je aljanna wannan shi ne abin da za a roƙi sauran annabawa su kasa sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan wannan shi ne kenan makaman mahmuda hallat lahu shafa'ati haka ne sauran hadisin yawm alqiyama na tashi alqiyama aha babu saura na tsammani akwai saura hallat lahu shafa'ati yawm alqiyama ana duk wanda ya wannan ceto na zai tabbata a kansa a ranar tashi alkiyama haka ne hadisin ana wannan ita ce addu'ar da ake yi bayan an kare kiran sallah assalamu alaikum warahmatullahi